yau hudu ga wata ramadana shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiriya wanda ya daidai da sha hudu ga wata uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu na musarar tafsira alƙur'ani mai girma da shek khalifa abbas ismail abbas da kace wanda mala ya hawo kace da wata banki ana gaba malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما سيسى منكم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الخواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai bisa ikonsa da nufinsa da ya sake nuna mana wannan rana a wannan yini mai albarka mai alfarma yini na hudu a shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar a wannan babban masallaci na juma'a na garin da kasa inda shehi ya asasa wannan karatu muna ƙara addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara kudarta shi da annabi rahama mu kuma ya ba mu albarkar su da albarkan masu albarka in ba manta ba muna na a cikin wannan sura suratul ali imran mun kuma kwana inda Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana yanda Allah subhanahu wata'ala ya sanya annabin Allah Isa alaihi salatu wassalam ya zama annabi ya zama yanzu kuma irin kiran da yake zuwa ga kadai ta Allah shine Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da gaya mana cewa falan ma a hasa isa min da kufra yayin da annabin Allah isa alayhi salatu wassalam ya gane cewa waɗanda yake musu wa'azi yake kiran su zuwa ga kaɗai ta Allah lalle kafirci ya riga ya ratsa su sun riga sun zaɓi kafirci kana shanin isa ya ce man ansari ilan ba wane ne zai taimake ni wane ne zai zo mu tafiya mu koma mu kaɗai ta Allah wane ne al'ansar masu taimako mataimaka wasu wane ne za su taimake alal hawariyuna sai hawariya wannan wato su alhawariyun wasu malamai sun tafi cewa su ne masu ihlasi masu ihlasi kyautatawa da kyakkyawan niyya wasu suka ce ana nufin masu yawan sanya fararen kaya fararen kaya su ne ake kira da alhawariyuna suka ce na ana asarullah mu ne mataimaka wanda za mu taimaki addinin Allah mu karfafa mu karfafa ka suka ci gaba da amanna billahi lalle mu mun yi imani da Allah wa shahada ka shaida bi anna muslimun lalle mu musulmai ne mun yi kauya su al-ansar haka suka faɗa sai Allah ya ce ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فكتبنا مع الشاهدين ربنا سكتي يا أبنجي مؤمنا من إيمان بما أنزلت game da abin da ka saukar na littafin injila wattaba ana rasula kuma mun bi wannan babban manzo shine annabin Allah Isa alaihi salatu wassalam faktubna ma ashahidin Allah ka sanya mu daga cikin wanda masu shaida imani da shaida cewa mun yi imani mun ba annabin Allah Isa alaihi salatu wassalam an gane ko sun shaida kadaita Allah kadaituwar ubangiji sun shaida annabtan annabin Allah Isa alaihi salatu wassalam sai Allah ce wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin wa makaru sai suka zama suna ta kulla makirci su suna kulla makirci yanda za su ga ƙarshen annabin Allah Isa alaihi salatu wasallam wa makara Allah Allah kuma ya kulla nashi su kulla Allah ya kauce su makircin dan adam mummunan abu ne shi ko idan ubangiji ya kulla nashi tana kan hanya ne ina fata an fahimta shi Allah baya kulla mummuna abu sai dai kai daga gare ka ta zama maka mummuna duk wanda ya muna ya kulla mummunan abu to munin zai dawo mishi shine wa makaru wa makara Allah Allah zai karya makircin ka daga kulla ma wani sai makircin ya dawo kanka an fahimta ko amma shi Allah bai kulla makirci ya kulla maka makirci saboda ne amma kai idan ka kulla ma kanka makirci to kuma abin zai dawo maka ne an fahimta shine wa makaru wa makara wallahu khairul makirin ubangiji shine mafi alhairi mai kulla abubuwan da suke kullawa ya kwance ya kuma kulla nashi nashi ya kulla baya kwantuwa so suka zama so ya za su yi su ga bayan annabi isa alaihi salatu wassalam sai ya tara su ya ce to wane ne ya zo a cikin hadisi wane ne zai taimake ni wato taimako na wajen ɗaukaka wannan addini suna kullum su kashe annabin Allah Isa alaihi salatu ya ce to zan roƙi Allah ɗayan cikin ku ya zama ya kamance teniya da ni a siffa ya tambaya duk kowa sai suka shiru sai wani saurayi sai ya daga ya ce shi ya yadda ya kamance ce ne da annabi Musa alaihi salatu wasalam annabi Isa alaihi salatu wasalam kuma ya yadda a kashe shi a madadin annabi Isa sai ya ƙara tambaya wane ne zai yadda roƙi ubangiji siffana siffan shi ya zama kamar siffana don wanda za su su kashe ni su kuma shi za su gani kowa ya shiru sai wannan yaron ya ƙara wannan saurayi matashi an fahimta su gaba ɗaya da cikin ba wanda ya iya mai kauya saboda maganar mutuwa ya shigo kaga su ne ya fi kamata a yi tun da suna bakin rami ƙarike ne ko amma da yake duniyar tana da daɗi abin so to shine sai annabi isa yi addu'a shikenan suka zo sai annabi isa alaihi salatu wassalam Allah ya ɗauke shi sai wannan saurayin da ya yadda ya miƙa kanshi sai suka gani sun shigo suna duba sai suka ga wannan saurayin komai na shi na annabi Isa alaihi salatu shine sai suka kashe shi shine Allah subhanahu wataala yana cewa wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin bi halak ba su kashe shi ba ba su soke shi ba sai dai Allah ya kamance sai yadda ɗaya daga cikin mutanen annabi Isa ya yi kama da shi sun kashe shi sai ana ganin kama annabi Isa da kashe amma annabi Isa yana nan Allah ya dauke shi ya kai shi Rabiul Akhir yana wuri madaukakiya an ce zai dawo zai da amma shi ma zai dawo ne a matsayin ba a matsayin manzo ba zai dawo ne a cikin al'umma annabi Muhammad shine Allah subhanahu wataala ya ga mana wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin ya Allah ya إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ورافعك إلي ومؤجرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأقوم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون يا الله سبحانه وتعالى إذ قال الله يا عيسى صاحب لوكة الله سبحانه وتعالى يا النبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام إني متوفيك للي نزل توكي رنك باين هذا وجهك nan tawaf shine dauke rai bayan an dauke shi zai kuma za a dawo da shi a kuma ƙara ɗaukar rai shi. Wa rafi kuka ilayya kuma ni ne zan ɗaukaka ka zuwa gare ni ma'ana zan ɗauke ka a nan duniya kamar yanzu yadda na faɗa in ɗauke ka in kai ka zuwa gare ni. Wa rafi kuka ilayya wa mutahiruka min allazina kafaru kuma zan tsarkake ka ga waɗannan masu kafirci suna cewa kai Allah ne zan tsarkake ka daga wannan. an fahimta ko Allah subhanahu wataala ce za a tsarkake annabin Allah Isa alaihi salatu wassalam kuma Allah ya tsarkake shi shi annabin Allah Isa ba Allah bane bawa ne daga cikin bayin Allah annabi ne daga cikin annabawan Allah manzo ne daga cikin manzannin Allah Allah ya ce zan tsarkake ka min allazina kafaru ga wayna wanda suka kafirce suke hada ka da ni a wajen bauta wajahil allazina tabahu ka fawqa allazina kafaru kuma zan sanya wa'annan wanda suka yi imani da kai suka bi ka wa'annan al'ansar din su zama fawqan lazina kafaru akan wa'annan wanda suka kafirce yahuda ila yawm qiyamah har zuwa ranar tashin kiyama kuma ilayya marji'ukum sannan kuma gaba daya makoman ku gaba daya wuri na take wa unabbi'ukum zan ba ku labarin marji'ukum bainakum zan yi hukunci a tsakaninku fihi telefon a cikin abin da kuke kai kawo kuke ja'in ja a cikin shi zan yi hukunci a tsakaninku kuma shi ubangiji shine hakamul hakimin shine koni a wajen hukunci ba wanda ya kai shi ya hukunci sai Allah ya yi فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين Allah ce wa Allah subhanahu wataala ce fa amman ladina kafaru amma kaga hakika wa inda suka kafirce fa wa'azibuhum azaban shadidan zan azabtar da su azaba azaba mai radadi fi duniya a nan duniya wal akhirati haka nan zan azabtar da su azaba mai radadi a lahira wa ma lahum min nasirin kuma ba su da wanda zai taimake su shi duk wanda ya je lahira da kafirci ba ya mataimaki in kaga wanda ya samu taimako ya samu dauki to wanda ya je lahira ne da imani amma ya aikata ayyukan sako ya aikata ayyukan zunubi to wannan shine za a iya ce taimakon shi ya samu mai taimako ya samu mai ceton shi amma idan mutum ya je lahira da kafirci magana ta gani shi wannan ba da wani mace mu Allah shi kare sai Allah ya ce وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوافيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين Allah ya ce wa amman lazina amanu hakika kaga wanda suka yi imani wa amil salihat suka yi aiki na kwarai wa yuwaffihim ujurahum lalle mu dinnan zamu biya su zamu cika musu ladan su in ji ubangiji zamu ba su lada mu cika kuma an yi musu tsari a kai Allah shi ubangiji la yuhibbu zalimin baya son mutane azzalimai kafirai masu zalunci baya son su na'am
ذلك نتلوه عليك من الآيات وذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da gaya mana cewa zalika kaga wannan natluhu alayka wa'innan abubuwan da muke ambata a cikin lamarin annabi Isa alayhi salatu wassalam muna karantawa ne zuwa gare ka ya rasulullahi natluhu alayka min ayatin daga cikin ayoyin wa zikril hakim kuma da wa'azi wa'azi mai cike da hikima da gargadi gargadi mai cike da hikima da aka ji abubuwan nan da muke ambata muna ambatan shi na annabin Allah Isa alaihi salatu wassalam dan ya zama aya ne ya zama wa'azi kuma wa'azin cike yake da hikima shi yasa duk abin da Allah subhanahu wataala yake faɗe yana faɗan mana ne dan ya zama mana aya kullum Allah yana kawo aya ne daidai da zamu daidai da zamu an fahimta ko kun ga Allah subhanahu wataala ya gaya mana a baya ai la issan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa mutanen makka ai bai zama yana wurin ba ba shi a wurin amma kuma sai gashi na ba su labari an gane ko mu ma yanzu alqur'ani yana gaya mana abubuwan da mutanen baya suka aikata ne mu ma ba mu a wurin ko amma kuma aya ne a gare mu kowanne ana gaya mana ga irin yanda ya tsira ga irin yanda ya fada mu hallaka wannan ana yi ne ga mu sauran da mu riga mun je wurin da ake magana shi ne Allah subhanahu wata'ala yake gaya mai inna masala isa inda Allah ai kaga misalin annabin Allah isa alaihi salatu wa salam a wurin Allah ka masalil adam Adam kamar misalin annabin Allah Adam ne alaihi salatu Allah ka tahu min turab shi annabi Adam ai shi ne uban mamu daga turbaya aka halicce shi sun maƙala da hukun bai hukun sai Allah ya ce mishi zama da ya zama wanne uban mamu wanda bai da uwa bai da uba ko ko wanda bai da uba ko wanda bai da uwa wanne uban mamaki kaga wanda bai da uwa bai da uba ya fi mare uwa ban mamaki wanda take da uba ta fi mai uwa ban mamaki shi annabin Allah Adamu alaihi salatu wassalam ba uwa ba uba Allah ne kawai ya ce mishi zama sai ya zama sai da Hawwa ita kuma ba uwa ba daga cikin annabin Allah Adamu aka halice ta aka ce mata zama ta zama annabi Isa alaihi salatu wassalam shi yana da uwa ba uba kuma sai aka ce mishi zama sai ya zama to menene abin rudani duka wannan aya ne shi yasa malamai suke cewa shi ubangiji nuna kaɗai ta kayi ke yi a komai kulli shay'in lahu ayatun tadilla ala annahu wahid in ka kalla shi Allah shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya ba shi da abokin tarayya ko to amma komai ya halicce shi bibbi ne duk abu da ka gani Allah ya halicce wannan abun guda biyu ne akwai mace akwai namiji ko me ka gani a duniya amma shi kaɗai ne bai da abokin tarayya da aka halitta annabi Allah Adamu alaihi salatu wassalam ba uwa ba uba in ana neman kishiyan mare uwa mare uba menene kishiyan shi me uwa da uba ko ba shi ne kishiya ba eh annabi Adamu kun gane bai da uwa bai da uba sai ana neman kishiyan wanda bai da uwa bai da uba wane ne mai uwa da uba mu kenan mu ne ƴaƴan annabin Allah da mu an halicce mu ga uwa ga uba da Allah an samu kishiya ko ba a samu kishiya ba annabin Allah Isa an haife shi ba shi da uba sai da Hawwa'u an haife ta ba ta da uwa in ana neman kishiyan mare uba wa ake nema kenan mare uwa an fahimta to kaga ita sai dawa uba ta da uwa amma tana da uba. Annabin Allah Isa alayhi salatu wassalam bai da uba amma yana da uwa. Da Allah an samu kishiya ko ba a samu ba. Ya nuna Allah shi kadai ne ba shi da abokin tare. Shi kadai ne duk ta inda aka waiga aka je aka dawo shi kadai ne bai da abokin tarayya. Shi ne ce to ai misalin Annabi Isa alayhi salatu wassalam ai kamar misalin Annabi Adamu ne. Annabi Adamu ba shi da uwa ba shi da uba abinda kawai ka ce mishi kun wa yakun sai ya gama sai Allah ya ce الحق من ربك فلا تكن من الممترين alhaku lalle gaskiya ne min rabbika da wajen ubangiji ya rasu maganar annabi isa da kissan annabi isa alaihi salatu wassalam gaskiya ne daga wajen ubangiji ka ya rasu fala ta kun min al-mumtarin kada ka zama daga cikin masu shakku masu ja'in ja a cikin lamarin annabi wannan ana yi da mu ne an gani ana magana da mai gidan ne amma al-muradu mu ake magana da sai Allah ya ce فمن أتاك فيك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونسانا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da gaya mana fa man hajjaka fi duk wanda yayi dadin ja da kai a cikin lamarin annabin Allah Isa min ba'di ma ja'aka min al-ilm bayan al'amarin ya zo da ilimi ya zo a bayyane gashi an yi bayani dalla dalla Qur'ani ya yi bayani sai wani ya zo yana ja'in ja a cikin lamarin annabi Isa to ga abin da za a yi kawai ga abin da za a yi. Fakul ta ce musu, ta'alau ku zo na da'o abu na ana, ku zo mu kira ‘ya'yayenmu, mu sa ‘ya'yayenmu wa abu na ku kuma ku kira ‘ya'yayenmu, wani sa'ana mu kira matayenmu, wani sa'akun kuma ku kira matayenmu, wa an fusina ga mu mu zo, wa an fusakun kuma ku zo ga ku, sun mana fitahin sannan sai a yi inuwa, a yi mubahala. al-mubahala ga abin da za a ce idan annabin Allah Isa alaihi salatu wassalam ba annabi bane ba kuma tsarkakakke bane kamar yadda Yahudawa suke rayawa suke faɗan mummunan magana akan shi a ce fa naji Allah anakallahi a sanya tsinuwan Allah ta tabbata alal kazibiyin da makarci mubahala ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su zo ai mubahala sai da abdullahi bin abbas ya ce annabi ya ce wallahi da sun zo kowa sai ya koma gidan shi ya tarar da komai nashi ya kone su kuma duk wanda suka zo sai sun mutu sun ki zuwa su zo ai mubahala sun yi ina fata an fahimta in abu ya citira gaskiya da ƙarya ana ja gaskiya na ja ƙarya na ja sai a yi mubahala kawai haka Allah ya bada dama gaskiya na ja ƙarya na ja kun san ƙarya tana da ƙarfin hali ƙarya a wani gun sai ta rinjaye sai ta rinjaye gaskiya amma dai ba inda za ta je ita duk inda ƙarya ta je tana da iyaka amma ita gaskiya tafiya take yi ko kana ganin yau kayi nasara ƙaryanka ta ja maka kayi nasara ka jira ka gani akwai madakata an gani akwai wanda daɗin baki zai sa a yi shine makaryaci ya san shine ba da gaskiya amma daɗin baki shi zai sa ya zama shine mai gaskiya mai gaskiyan kuma sai ya zama shine a ƙasa to bar ganin kana ganin cewa kamar kayi nasara ka ce to ku kira dangin gaba ɗaya ku kira 'ya'yanku kasan 'ya'ya da mata su ne wanda mutum zai yi burin ya rasu ya bar ‘ya'yan shi. Kan adam kullum in ka kalla yadda yake shirya rayuwar duniya yana shiri ne na shi zai tafi ‘ya'yan shi suna nan. Shi kullum ɗan adam. An gani, ya za ka zo ka haɗu da baba da ɗa. Ɗan, za ka iya ce baban, Allah ya sa muna addu'a, Allah ya sa je ka tafi ka bar baya. yanda ta bar bayan nan ka tafi ka bar su shi uban zai ce maka amin ne take zai amsa kawai shi zai ji daɗin wannan addu'an da kai mishi ya tafi ya bar baya ko amma shi dan da za a ce ka tafi ka bar baban zai ce a'a ba ai su sun dana shi ba zai yadda ba shi ba zai yadda ba amma shi uban ya yadda dan haka duk tsarin da yake da shirin da yake yi na ya bar ya bar bayan haka su ma mata kullum burinsu za ka rasu da kamar su kawai ba macen da take tunanin mijinta ya riga da rasuwa sai daidai ba a rasawa amma ita kullum tana nan tana shirin yaushe za ka tafi ne yaushe za ka tafi kayan ka a jaka ko to su ne daman abin jin don haka mutum zai iya haƙura da ran shi saboda ran iyalan shi da 'ya'yan shi zai iya haƙura da ran shi saboda dukiyar shi dan adam ba ya yadda ba za a zo a tare shi a ce kawo abin da ka tara ya hana kuma yana da shi har a kashe shi ya kuma bar dukiyar ya yadda da wannan wannan sai dan adam saboda fa dukiyar ya hana saboda san dukiyar ko kuma to ya yadda shi ya raka ran gaba daya shine aka ce a zo a yi mubahala a zo a yi tsinuwa to har yau ana nan ana jiran su ba za su zo ba sai Allah ya ce إلا هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم shine Allah subhanahu wataala ya ce inna hadha lahu al-qasas al-haq lalle wannan abin da ake fage game da annabin Allah Isa alaihi salatu wassalam labari ne zance ne na gaskiya dan shi ubangiji shine cikakken mai ba da labari na gaskiya na hannu na qussu alayka ahsanal qasas haka Allah subhanahu wataala yake cewa mu ne zamu baka mafi ingancin labari shi yasa duk abin da alqur'ani ya zo da shi mafi inganci kakken magana ce alqur'ani ya zo mana akwai aljanna akwai shi alkur'ani ya zo da akwai wuta akwai alkur'ani ya siffanta mana wani labarin aljanna ya tsoratar da mu wani azaba na wuta da alkur'ani ya mana shine Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله lallai ku sani fa ba Allah shi kadai ne ba shi da wani abun bauta shi kadai ne ba shi da abokin tare inna Allah shi ubangiji da huwa al-aziz shi buwa ne a cikin mulkin sa hakimu kuma gwanin hikima da aka duk abin da ya tsara tabbatacce ne ba wanda ya ce su shi sai Allah ne
وإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين da wannan idan suka ji suka juya baya فإن الله لله أبنجي عليم مثنين بالمفسدين كما بنتا ما سكيت إياها نعم
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون الله سبحانه وتعالى يتقب لك يا من قل يا مس يا رسول الله يا أهل الكتاب يا قوم سؤال الكتاب يقول النصارى كنا هنا خذوا تعالوا خذوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ku zo mu haɗi kalmar nan wanda ta yi daidai a littafin ku ta yi daidai a littafin ku. kalmar kalma ɗaya ce ta yi daidai da littafin mu ta yi daidai da littafin ku akwai shi a taura akwai shi a injila akwai shi a alqur'ani akwai shi wasu ayoyin da yawa sun zo an sa su a cikin altaura wasu an sa su a cikin injila to kuna ina ku zo mu haɗu a kalmar da ke daidai da mu ga kalmar abin da attaura ya zo da shi da injila da alkur'ani ya zo aka yi daidai Allah na abu da illallah kada mu bauta mu kowa sai Allah wannan akwai shi attaura akwai shi injila wala nushrika bihi shay'a kada kuma mu hada shi da kowa a wajen bauta wala tattahiba ba'duna ba'da arbaban min dunillah kada kuma wasu musriki wasu sashi na alloli wanda ba Allah ba sirki annabi Isa su ce Allah ne wa iyyazu billah ko sirki mala'iku ce ayan Allah ne subhanallah ko sirki sai da Maryama alaiha salam duka wannan kada wata sashi su zama suna amfani da wannan sashi fahimta wannan idan ko suka ki suka juya baya fa qulu ku gaya musu ishhadu bi anna muslimun ku shaida lalle mu mun mi kauya mu musulmai an samu sayyidina Abdullahi bin Salam Allah ya kara mishi ce wallahi duk abin nan da muke ji a alkur'ani haka muke ji shi a taura dan shi masanin a taura masanin injila ne ibn abdullahi bin salam masanin injila ne sosai yana daga cikin wanda suka haddace ta ya musulunta shi yasa ya ce wallahi ya rasulullahi mun qur'an littafin mu ya ba mu labarin kafiyata yanda muka san ya'ya wato alamomin manzan Allah na bayyanin shi yace duk a littafanmu ya zo fiye da yadda muka san ƴaƴanmu haka an fahimta ko shine Allah subhanahu wataala ya ga su zo wannan kalman ita ce gaba ɗaya aka turo annabawa da su annabin Allah Hud haka aka turo shi annabin Allah Salihu annabin Allah Nuhu annabin Allah Shu'aib duka ya qaumu ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayri haka zaka ji suna faɗi dukkan wa'innan annabawan akan abin da aka aiko su da shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ku zo a hadu mana tunda da shi a littafin ku da shi a namu ko ba sai a daidaita ba sai Allah subhanahu wataala ya ce na'am يا أهل الكتاب لما تهادون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تأكلون يا أهل الكتاب يا قوم سؤال الكتاب wanda aka ba littafin taura da injila bima tahajjuna fi ibrahim me yasa kuke jajin ja akan sha'anin annabin Allah Ibrahim ne alaihi salam su sun ce wasu suna kan hanya annabi Ibrahim suna bin addinin annabi Ibrahim tsakanin annabi Musa da annabi Ibrahim akwai shekara kusan dubu ɗaya tsakanin annabi Ibrahim da annabi Isa shekara wajen dubu uku ne kaga ai abin ba kusa bane ko to yanzu kuma ku zo kuna ja in ja wa ma unzilat at-taurat wal injil illa min ba'di ba a saukar da at-taura da injila ba sai fa bayan da annabi ibrahim ya gushi to kuma ya za ku zo kuna cewa ku kuna kan addinin annabi ibrahim an fahimta ka je ka ɗauko abin da ya daɗe an gama maganar shi an gama yayi an gama zamani sannan ka zo ka ce kai kana wannan zamanin ne zai yi ina fata an fahimta yanzu duk yadda aka kai za ka zo wanda yake wannan zamanin a yanzu mai ɗan shekaru irin wannan ya ɗauko shekara ɗari ya ce shi tun a mulkin can suna tare da wani lokacin da yake mulki ko ko yanzu ni in ce a zamanin saddauna mun yi zamani da saddauna hankali zai ɗauki wannan ina ba ta an gane to haka suke faɗe ba wai su suna kan addinin annabi ibrahim ne bayan annabi ibrahim da annabin musa akwai ta zama wajen shekara dubu ɗaya bayan annabin ibrahim da annabi isa akwai wajen shekara dubu uku to ya za su yi ku dinga cewa kuma ba a saukar da attaura da injila ba sai da bayan da annabi ibrahim ya bushe Allah ya ce afala ta akilun shin ba ku da hankali ne ku yi tunani mun ai daga cikin wannan magana na marasa hankali ne ko afala ta akilun ba za ku hankalci ba sai Allah ya yi هند هؤلاء هاجلتم فيما هاجلتم فيما لكم به علم فلما تواتون فيما ليس لكم به فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون Allah subhanahu wa ta'ala sai ha antum haula ka ga ga wadi san can mubtada kenan abaral mubtada shine haula la su can wani can kalle su mana hajjatum fi ma lakum bi suna jadin ja da ku akan abin da kuke da ilimi a kashi ka san ba abin da yafi tashin hankali da rashin nasarar mai ilimi shine wanda bai sani bai zo suna jadin ja komin iliminka jahili sai ya kada kai duk iliminka in dai za ku yi jahili da jahili sai ya kada kai ina ba ta ambali ta saboda farko za ka ce mishi Allah ya ce sai bai yadda ba kana da ƙarin magana a gaba bai kada kai ba ko ka ce mishi annabi ya ce sai bai yadda ba amma wanda yake da ilimi in ka ce mishi Allah ya ce zai tsaya ne ya saurare ka kila daga nan ka kashe mishi kenan ka gama da shi in ka ce annabi ya ce in ka ce ijtimai malamai sun ce ko kaza ka kawo kaza to zai saurare ka in ka zo ka shiga daji ne ma akan cewa Allah ya tam sai ya dawo da kai kwafto ka dawo hanya amma shi wanda bai sani ba kawai tashe ne zai maka kada ya yanke ka ina ba ta amfani da ta san za ka yi jaji jaji jaji dubu sai ya kawo da kai so sai ya kawo da kai to su waɗannan jahilai ne sun zo kuma suna ja'inja da masu ilimi shine Allah subhanahu wataala ya kalle su ba suna ja'inja fi ma lakum bi ilmi akan abin da kuke da ilimi akan shi bali ma ta'aduna fi ma laysa lahum bi ilmi me yasa kuke ja'inja akan abin da ba ku da ilimi akan shi an bayyana ka san yanzu wani zai zo ba da shi aka yi abu ba labari aka ba shi sai ya haɗu da ma ƙarshe wanda aka yi da shi kuma su zama suna ja'inja ko ba haka ake yi ba ai ta gaddama ki ai kaza ne shi ba labari aka ba shi yanzu nan zai juya labarin kuma ya zama da shi aka yi an gani shine Allah ya ce fa lima tuhaduna fi ma laysa lakum bihi me yasa kuke jaji da akan abin da ba ku da ilimi akai wallahu ya'lam Allah ya san sha'anin kafiran nan ya san ya sha'anin yahuda da nasara wa antum la ta'lamun ku ba ku sani ba su lamarin suna da wahala yana da wuya sai Allah ya ce ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to duk sai magana ta kare ko masu ja'in janna akan jahilci barku ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniya annabin Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam ba ba Yahudi bane kuma ba ba Nasari bane annabi Ibrahim ba shi a cikin ba Yahudawa ba shi a cikin Nasara walakin sai dai shi kana hanifan shi na tsaye ne tsaye yana kan addini ne tsayayye addini tsaye musliman kuma yana bangaren musulmai ne an yanke gaddama ko ba a yanke ba shi musulmi ne kaga yanzu annabi ibrahim namu ne saboda albarkan da Allah subhanahu wataala ya sa mushi da zuriyar shi shi yasa yahuda suke cewa nasu ne nasara suke cewa nashi kuma kullun zaka ga yahuda suna sa suna annabi ibrahim nasara ma na sa inda ka ji abraham ibrahim annabi ibrahim ne saboda shi aka sa ko ina balle kuma mu masu kayan ko shine Allah subhanahu wataala ya ce musliman ya zama mai kadai ta Allah ne musulmi inda dama Allah ya gaya mana inna dina inda Allah al-islam wa ma kana min al-mushrikin shi annabin Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam ba shi daga cikin mushrikai bai zama daga cikin mushrikai ba sai Allah ya ce inna ulan asabi ibrahim الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين Allah ya ce inna aulan nasi wanda ya fi suka fi cancanta da annabi Ibrahimu a cikin mutane inna aulan nasi bi Ibrahima kenan wanda suka fi cancanta annabi Ibrahimu ya zama nasu a cikin mutane lallazina tabahuhu sune wanda suka ji shi a zamanin sa suka yi imani da shi sune suka fi cancanta da annabi Ibrahima wa hadan nabi da kuma wannan babban manzo wannan a za ishara kai daga jin an ce annabi ka san ana nufin da mai gida ne annabi Muhammad shi kadai ne kawai in aka ce annabi magana a tsari ina ba ta an fahimta kun san ko ina akwai wanda in an kira sunan ko sunanka ne ba za ta amsu maka ba ko ko sunanka ne ba za ta amsu ba in kana gaban malamin ka aka ce alga kamala sai ka ce za ka waga ne ka ce alga ta ala ana magana ko ai ba za ka amsa ba ina ba ta an fahimta wata rana shi ya fito bai fita nan da dan uwa limamin gazara na yanzu malam sani ya rako shi ya bude mishi kofa zai fita sai ɗalibai suka zo suka tsuguna suna ta gaida malam sani bai amsa ba sai wai ga ce mashi ana gaishe ka sai shi sai kai dai amsa sani aka yi ce mushi ina na ara shi ma sa shi ne da mamun gazar ne shi ne da muka tashi mun koma ya ce kaga yara za su damu ko wai a gaban malam ne suke ce man malam akwai inda aka kira suna sunanka ne amma ba zai amsa ba da aka ka zuwa ko aka ce wa hazan nabi to annabi isa ba zai amsa ba a yanzu annabi isa ne da annabi ibrahim da annabi musa a wurin ko sai aka ce wa hazan nabi ana nufin annabi muhammad ke karshen zance sallallahu alaihi wasallam wallazina amanu haka nan wanda suka yi imani su ma annabi ibrahim nasu ne Allah ya sa Allah shi ubangiji waliyul mu'minin shine matubincin mu'minai wanda suka mi wuya suka koma suka mai da al'amuran su a wurin ubangiji sai Allah ya وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Allah subhanahu wa ta'ala ce waddat ta'ifatin min ahli kitab wani yanki daga cikin mazuwa littafin nan yahudu da nasara suna nan fa su burin su lauyi tullunaku ina ma su batar da ku kullum abin da suke buri kenan yasa shi kullum batacce burin shi ya dawo mai wanda yake samari kullum kuma batacce ya ja shiryayye ya koma bata ya fi sauki wanda yake shiryayye ya dawo batacce ya dawo shi yana da wahala sai wanda Allah ya dawo shi yasa kullum za ka ga Allah yake aje mana in ka kalla da wuta da toka wanne ya fi zafi wuta ko amma aka haɗa wuta da toka wanne ke rinjayen wani toka duk zafin wuta ya mai da shi toka iyan da ya kai ziya in dai ba a san a mai da shi toka to a kashe shi kuwa to in ko ba ka san na kirki ya zama lalatacce ka a haɗa hanya kawai amma in an haɗa sai an to kullum su burin su lauyi na kun ina ma a ce za su batar da su wa ma yudilluna illa anfusihim Allah ya ce ba za su iya batar da ku sai dai su batar da kawunan su shi mumini wanda Allah subhanahu wataala ya mishi tsabati ya sa mata jituwa to ba wanda zai iya fitar da shi duk yadda za a jahilta Allah ka tabbatar da mu akan hanya mu wa ma yashkuru ba za su iya samun wannan ba ba za su samu dama haka ba na
يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تجهدون يا أهل الكتاب يا قوم سؤال الكتاب يهود النصارى لما تكفرون بآيات الله ميسا كوكي كافر سيما آيوين الله كوكي كافر سيما القرآن كوكي كافر سيما التوراة domin attaura ya zo da siffan annabi sallallahu alaihi ya ci min ba'di ismuhu ahmad baya na akwai annabi da zai zo sunan shi ahmad shine annabi muhammad ne ta kuke kafin cewa hmm wa antum tashhadun gashi kun sani kun san cewa abin da qur'ani ya zo da shi gaskiya ne kun san cewa abin da attaura ya faɗa na siffofin manzon Allah gaskiya ne wa antum tashhadun kuna hadisi kun sani ne ta kuke kafin cewa na'am يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون يا أهل الكتاب يا قوم زوال التابي لما تلبسون الحق بالباطل ميسا كوكي شودن يغسكيا da ƙarya ne ku hada ƙarya da gaskiya ku hada shurida wa taktumuna alhaq kuma ku boye gaskiya siffan manzan Allah duka ya zo a cikin attaura duk ya zo amma sai sun zo daidai yadda za su faɗa sai su koya wani shi yasa kullum littafin za ka ga akwai sabon alkawari akwai tsohon alkawari kullum akwai new version akwai sabon bugu ana canzawa ana ragewa qur'ani ko tirran da Allah ya saukar da shi har yau ba abin da ya canza duk abin da yake alqur'ani anan ya kace idan ka je China shi za ka kara ba canji amma duk wani littafi da ba alkur'ani ba na nan Najeriya daban a Najeriya ma na arewa daban na kudu daban balle ka fita waje kasa ba yanda za su yanda limamin Makka zai ja ya karanta alkur'ani haka wanda limamin da kasa zai ja ya karanta alkur'ani ba bambanci komai iri ɗaya ne wasalin ɗaya ne, ɗigon ɗaya ne, ayan ɗaya ne, suran ɗaya ne, ƙur'ani iri ɗaya ne. Amma su kullum ana canzawa ne, ga gaskiya a koye a fito da ƙarya, wa an cinta alamu kuma kun san cewa gaskiya ne, kun san gaskiya gaskiya ne wa an cinta alamu kun sani. Sai Allah ya ce.
وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون وقالت الطائفة من أهل الكتاب سيكت وصيانك لكي مزوال التاب النم أي وصيانك لكي يهوداوا sai ka ji suna aminu billazi unzila ala allazina amanu lalle mumin yi imani akan abin da aka saukar ma wanda suka yi imani wai su sun yi imani da wani yanki sun yi imani da alqur'ani wajahan nahari farin farkon yini haka za su ce sun yi imani waqfuru ahirar sai kuma su zo da karshen dare sai su kafirci da rana su ce suna tare da muminai in sun tashi a wurinsu kuma su ce ba su kare haka suke yi la'allahum yarji'un sun yi haka ne wai dan yanda za a yi mu'minai din da su su dawo gare shi in kullum batacce wai zai yi plan ne ta yaya ne zai jawo ka sai su zo su ce sun yi imani da su kaga in suka ce sun yi imani da su ai akwai yarda ko to da haka da haka ne za su za su haka suke sai Allah ya ce ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى آت مثل ما أوتيتم أو يواتوكم عند ربكم قل إن البلد بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يعتز برحمته من يشاء والله ذو الفلل العظيم صدق الله العظيم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tu'minu illa liman tabi'a dinahu babu wanda za su zo ba su gaskata ku sai dama wanda suka zama suna cikin addinin gwamnati su muminai in sun yi imani muna na cikin imanin mu ba abin da zai hana mu ya canza mu akan imani qul ga ya mutu ya rasulullah innal huda kaga shiriyuwa hudallah shine wanda Allah ya shirya duk wanda Allah ya shiryatar wannan shine yake kan hanya madaidaiciya Allah ka shiryatar da mu an yi wuta ahada misli ma utitu sai ka ji suna cewa a bawa wato ɗayan cikin misalin abin da aka ba utitu aw yuhajjukum inda rabbikum ko kuma su zo kar su karkace ja'in ja akan addinin ubangiji haka za ka ga suna da ina ba ta an fahimta ba wanda zai samu wani daraja sai wanda ya bi su ba wanda zai samu dama sai wanda ya bi su an yi wuta a hadin muslima ujitu ba wanda za a ba ɗaya ba wani ɗayan da za a ba shi irin kwatankwacin abin da aka ba su aw yuhajjukum ko kuma su zama suna ja'in ja suna ja'in ja ja'in ja inda rabbukum a cikin lamarin ubangiji suna ja'in ja game da ranar tashin kiyama qul ga ya wuce ya rasulullah innal falala fi yadillah dukkan wani arziki yana wurin ubangiji falala gaba daya yana wurin ubangiji su kuma suna ganin duk wanda bai bi su ba ba zai tsira ba ina ba ta an bayyana kakkara ya haka kakka ga cewa duk wanda ba shi cikin da'iranka wannan batacce ne wannan kana yin haka ka shiga kwalagon shida ka shiga turban shida ina ba ta ambayi duk wanda ne sai ka ga mutum ya zo ya ce kun sha bamban a fahimta fahimta ne ba ta sha bamban kun hada ala ilaha illallah kun hada a salloli biyar kun hada a azumin nan gashi muna yi tare za a je aikin hajji har a da arfa duk an haɗu ba kaga an shiga har a ce ga wannan bangare ga wannan bangare ga wannan bangare an haɗu ana wa'azi ana kaza amma kuma da mutum ya hau mumbari sai ka ji ya ce muwana kafin wani irin magana ne wannan wani irin tikka da warwara ne na fata an fahimta duk wanda bai shi wani yana ganin shi duk wanda bai bi shi sallah ba bai da sallah shine kawai sallar shi tabbatacce wannan wani irin addini ne ina fata an fahimta a'a kul ga ya musu inna innal fadala bi yadillah fadala gaba ɗaya yana hannun ubangiji ne yuti man yasha kuma yana ba wanda ya so wallahu shi ubangiji wasiun alim shi mai yalwan falala ne alimun kuma masanin abubuwan da yake wa kana ya tasbi rahmatihi man yasha yana kebe wanda ya so da rahamansa ya bashi arziki ta inda ba a ba duk inda za a yi a yi tsaron a yi sassakan shi ne dai yana nan mai zagin shi kuma shi zai zaga ya ce wallahi yau na kwana ban ci ba a gama zagin kuma shi za a koma wuri shi ina ba ta fahimta wannan kawai ya ishe mu ya zama aya duk in ka samu kanka haka ka gode ma Allah mutum ne zai zo ya zage ka ya ce kaza ya ce kaza kuma ya zago ya ce yana roƙo ka ba yana tashi aka ba shi kuma ya ci gaba da zagi to kai kana saman shi ka gama da shi ba yanda zai iya dawo kaman kai kai kuma kayi mishi nisa ba za ka dawo kamar shi ba duk mai bayarwa shine a sama yadil kuliya hairun min yadil hannu madaukakiya mai bayarwa ita ce take saman fa mai karba shi yasa in za a bayar ai mai karba ne a hannu ko mai bayarwa ba haka yake ba mai karba kuma ya haka shi yasa siga ne annabi sallallahu alaihi wasallam in yi magana za ka ji ta shi duniya gaba daya falala ne in Allah ya yi wa mutum arziki ba ka da yadda za ka yi ta bushe da shi duk yadda ka kai da ka toshe shi ba zai tosu ba sai ka ga kamar ni nan nan sai ka ga kuma wani kofa ya bude mishi kai kuma ba za ka iya gano kofan ba ko kawo ba za ka iya kaiwa ba shine Allah subhanahu wataala bai hatta su bi rahmatin man yasha Allah yana keɓe wanda ya so ne da rahaman shi da falalan shi wallahi shi ubangiji su falal ma abokin falala ne kai ma ka nima a wurin shi asin kuma falalan shi ne girma in ya fara bayarwa baya karewa ba ran da zai bayar ya kare shi ko bai bayarwa a nan duniya sai ya tsoron in ya bayar zai iya rasa ko shi ko ubangiji baya karewa abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi daga gare mu ne Allah ya yafe mana barman sai ya rasulullahi Thank you. ربنا
الحمد لله